الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك ينقوى إن من غيسوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya kaddari mu a wannan rana ta a talata a yau muna tara ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda yake daidai da yau muna a sha tara haka ne ko? 19 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya wannan shi ne darasinmu na shida a wannan shekara wanda ajiya idan ba mu manta ba mun tsaya kan aya ta 52 a cikin suratu zumar fadin Allah ta'ala a walam ya'lamu anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yu'minun wannan ita ce ayar da muka tsaya akan ta a darasinmu na jiya wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan aya ta hamsin da uku insha Allah faɗin Allah ƙul ya ibadiyar ladina asraf na'am haramar suna قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ci gaba
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون
mu je gaba واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين ci gaba أو تقول نفس
au taqulu law anna أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين مستكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون
barakallahu fi Allah subhanahu wa ta'ala yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adhabu thumma la tunsarun واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين wannan aya ta farko da aka karanta mana Allah subhanahu wa ta'ala yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kul kace ya ibadiyar lazina asrafu ala anfusihim ka ce da su ya ku bayina waɗanda suka yi ta wima kansu keta suka yi ta yin ɓarna makawunansu suka yi ta saba ma Allah subhanahu wa ta'ala la taɓuna tsumin rahmatillah ka ce da su karku ɗebe tsammani daga samun rahamar Allah inna Allah ya zunuba jami'a lallai Allah tabbas Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya innahu huwal ghafurur rahim lallai shi Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne wannan ayar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana koyar yana Allah madaukakin sarki yana mana bayani a bisa harshen manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan abu na rage shi Allah yana faɗa wa manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ya faɗa ma duniya wani saƙo wanda yake mai muhimmanci wannan saƙon kuma shine ya ibadiyar lazina asrafu ala anfusihim Allah ya ce ka ce da su ya ku bayina waɗanda kuka yi ta zaluntan kawunanku kuka yi ta yi ma Allah saƙo kuka yi ta saɓa ma Allah subhanahu wa ta'ala la taquna min rahmatillah kar ku ɗebe tsammani daga samun rahamar Allah duk yadda al'amari ya kai ya komo kar ku taɓa tsammanin cewa ba za ku samu rahamar Allah ba inna Allah ya firu zunuba jami'a saboda Allah yana gafarta zunubai duka inna huwal ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne kar wani ya ɗauka cewa akwai wani abu da yayi na sabon Allah wanda Allah ba zai taɓa gafarta masa ba shi yasa Allah ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim kace ya ku bayina kaga da Allah ya tashi sai ya jingina bayin zuwa gare shi saboda a nuna ma bawan Allah duk yadda zunubinsa ya kai ya komo duk yadda sabon Allahnsa ya kai ya komo har yanzu dai sunansa bawan Allah har yanzu dai shi din bawan Allah ne kuma in ya tuba ya dawo ya koma zuwa ga Allah Allah zai karbe shi a matsayin bawansa sannan kuma ya gafarta masa ya yafe masa wannan yasa Allah ya ce kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kar ku ɗebe tsammani daga rahman Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah na gafarta zunubai gaba ɗaya innahu huwal ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne a al-Imam al-Bukhari Allah madaukakin sarki mishi rahama a cikin a littafinsa ya kawo ruwaya wacce take ɗauke da ƙissar musuluntar wahshi ibnu abi jahal wahshi ɗan gidan abu jahalin mutum ne wanda a baya a farkon musulunci bai musulunta ba har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hijira daga makka zuwa madina a lokacin da aka tafi yakin uhud wata mata matar abu sufyan da ake kiranta da hindu bintu utba kafin ta musulunta a lokacin da shi ma abu sufyan bai musulunta ba ta ɗauki wahshi a matsayin sojan haya cewa ya tafi filin da za a yi yakin uhud iya aikin da zai mata a wajen shine ya kashe hamza ibnu abdulmuttalib wanda yake babban manzon allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam saboda haka da aka je wannan yaƙi wahshi ya samu nasara ya kashe hamza bin abdulmuttalib wannan ya jawo har manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fusata ya ce saboda an kashe hamza ba zai huce ba har sai ya kashe manya-manyan ƙudai mutum saba'in Allah ya saukar da aya yana ba shi haƙuri ya ce wa in aqabtum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bi wala in sawartum lahu wa khairul lisabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhayqin mimma yamkurun Allah yana ba shi haƙuri ya ce in an muku ba daidai ba in kun tashi ramawa to ku rama da irin kwatankwacin abin da aka yi muku amma in kun yi haƙuri hakan ya fi alkhairi saboda haka Allah ya rarrashi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka wahshi yana zaune a cikin garin makka sai a ya ga musulunci yana ta yaduwa a cikin makka wannan yasa ya fusata ya razana afwan ya tsorata ya ga cewa fa in ya ci gaba da zama a cikin garin makkan nan idan musulunci ya mamaye garin makka aka ci garin makka da yaƙi to fa in annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dawo ya mallaki makka zai ɗauki fansa a kansa na ta'adin da ya masa na kashe hamza bin abdul muttalib wannan ya sa ya ce bari ya tashi ya koma ƙasan ba'if ya tashi ya- yana hanyar tafiya ba'if wani ya gamu da shi a hanya ya ce da shi ina za ka je ya ce ka san irin ta'azin da neman muhammadu ga kuma na ga addininsa na ta yaduwa a makka in har ya ci makka da yaƙi in ya dawo ina cikin garin makka to zai iya ɗaukan fansa a kaina a duk lokacin da ya ga dama wannan shi ya sa nake so in koma ba'ifa in zauna sai ce masa ai kai tonka ka halaka ai shi muhammadu duk wanda ya masa ba daidai ba inda har ya je ya yi kalman shahada ta gaskiya a gabansa to zai yafe masa kuma har Allah ma zai yafe mishi ya ce yanzu kana da tabbacin in na je na roƙi yafiyarsa zai yafe mu ya ce zai yafe maka in ka je ka musulunta a wajensa ta ka yi ce eto amma dai bari in gwada an gani ya ƙarasa garin ɓa'if ya samu mutanen ɓa'ifa sun tada jama'a tawaga su je su samu annabi sallallahu alaihi wasallama su jaddada masa mubaya'an mutanen ɗaif cewa duk sun musulunta da aka sai ya rubuta ma annabi wasiƙa ya ce ina so in musulunta amma akwai wata aya guda ɗaya a cikin ƙur'aninku ita take hana ni musulunta ya ce wannan aya ita ce faɗin Allah a cikin suratul furqan da ya ce wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما Allah da ya ce, Wallazina la ya da'una ma'allahi ilahan akhar bayin Allah waɗanda Allah zai musu rahama su ne waɗanda ba sa haɗa Allah da wani wajen bauta. Sannan, wala ya ƙutulunan nafsallati haramallahu illa bil haƙi. ba sa kashe ran da Allah ya haramta sai da gaskiya wala yazlum sannan ba sa zina wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin ukun nan ko ya aikata duka yalqa asama zai gamu da narkon azaba zai dandana kudarsa yace to kaga wannan ayar ta faɗi wasu laifuffuka guda uku cewa lallai duk wanda yake son rahamar Allah to kar ya aikata su kar ya yi shirka yace ka gani kuma a jahiliya nayi kar ya yi kisan kai yace kaga kuma nayi baya so ya ce kai tsaye in baka manta ba ni na kashe Hamza saboda kar ya sake tada babban masifa yace to kaga kisan kai ma nayi zina kuma dama mutum yana jahiliya bai yi zina ba sai yan kaɗan saboda haka wannan ayar ita take razana ni take cire mun kwaɗayi wajen in zo in musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo masa da wasiƙa ya ce baka ji ci gaban ayan ba ne allah ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa'ula'ika yubaddilu allahu sayyi'atihim hasanat wa kana allahu ghafurar rahima ya ce baka ji abin da Allah ya faɗa ba ne a gaban ayar ya ce duk da narkon bala'i da Allah ya yi tanadi ma wanda ya aikata waɗannan laifuffuka guda uku amma akwai mai iya tsallakewa waye illa man taba shine wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan ya aikata ayyuka nagari fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat to waɗannan fa bayan ma Allah ya yafe musu ya gafarta musu to miyagun ayyukan da suka aikata kuma za a canza su a mai da su kyawawa wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara ne Allah mai jin kai ne a tuntuntuntuninsa a yanzu kuma a nan gabansa mai gafara ne shi mai jin kai ne shi da haka ya sake dawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da wasiƙa yace har yanzu dai a cikin wannan ayan dai an sa sharadi shine illa man taba wa amana wa amila amalan salihan sai ya tuba ya yi imani ya yi aiki aiki na gari ya ce kai ina tsoron anya ko zan iya yin aikin da har zan samu wannan gafaran sai Allah ya saukar da wannan ayar ya ce a zo a faɗa mawa hashi ƙul ya ibadiyar lazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Allah ya ce a faɗa mai duk da wannan zunubin da kai to karka ɗebe tsammani daga rahmar Allah karka ɗebe tsammani daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya kayi shirka kayi kisan kai kayi zina kayi wane ne muddin ka tuba kafin ka mutu Allah zai yafi maka inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim lallai Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne saboda aka agaya wa mawashi cewa ya zo ya musulunta abinda Allah yake so shine ya faɗa ayan gaba sai ce wa anibu ila rabbikum Allah ya ce abinda yake so shine ku karkado ku dawo ku karkato ku juyo zuwa ga ubangijinku wa aslimu la ku sallama ma Allah ku mika wuya ma ubangiji min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsaru tun gabanin azaba bata zakke muku ba ku rasa wanda zai taimake ku abinda Allah yake so shine bayan ka ce ka tuba to ka dawo zuwa ga Allah da da kake aikata miyagun ayyuka to yanzu ka dawo ka dinga aikata ayyuka masu kyau wannan yasa da washi ya zo garin Madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa washi abinda nake so da kai shine bayan ka musulunta to ina so ka yi nesa da ni kar ka dawo madina har sai na mutu ka je ka ci gaba da yaƙi a wani waje ka ci gaba da taimakon addinin Allah kamar yadda da ka tare mutane daga addinin Allah to yanzu kuma ka je ka yi kira zuwa ga addinin Allah ce saboda in na ganka a kusa da ni zan ji na ƙara ta'azzara akan bakin cikin kisan Hamza haka washi ya bar garin Madina bai dawo garin Madina ba sai da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu a lokacin khalifancin sayyiduna abubakar sai wahshi ya dawo madina ya dawo ya samu daidai lokacin sayyiduna abubakar ya tada tawaga za su je su yaƙi wani mutum da ake kiran shi musailamatul kazzab musailamatul kazzab musailama bakin makaryaci kenan shine wanda ya ce wai shi ma Allah ya masa wahayi shi ma Allah ya masa wayi tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan ya bayyana ya rubuto ma annabi wasiƙa yace ni ban taba ganin masu keta ba irin Qurayshawa kai ka san da ni da kai Allah ya aiko amma kuma ka kwace kujeran ka ce kai kadai ne yace shi ma Allah ya masa wahayi tunda Allah ya saukar da alqari'atu malqari'atu wa ma adraka malqari'a yace shi ma an saukar masa da alfilu malfilu wa ma adraka malfilu shi ma ya saukar masa wannan wai wahayi ne an saukar masa da wahayi yawo bar yawo bar wannan duka wai ayoyi ne a cikin Qur'anin Musailama saboda haka wahashi yazo ya samu sayyidina Abubakar ya tada tawaga za a je a yaƙi Musailamatul Kazzab a yaƙin da ake kiran shi da Ghazwatul Yamama yaƙin Yamama da haka shi ma ya shiga cikin tawaga ya je ce a nuna masa wane ne musailama aka nuna masa musailama wanda bayan ya bayyana cewa shi annabi ne har aka samu wata mata ita ma ta bayyana cewa ita ma annabiya ce saboda haka sai suka yi aure kaga annabi ya aure annabiya kenan yau an yi aure tsakanin annabawa kenan to shikenan a aka shirya aka shirya wannan tawaga aka tafi yaƙi aka je aka yaƙi wannan mutum musailama aka nuna ma washi cewa ga musailama na da aka nuna mishi musailama ya zare takwabinsa ya je ya sare kan musailama tulkazzab ya daga takwabin ya ce sai yanzu hankali na ya kwanta na kashe mafi alkhairin mutane da wannan takwabin na kuma kashe mafi sharrin mutane da shi saboda haka yanzu kisan da ya yi ce ina fatar kisan da na yi ma wannan mafi sharrin mutane ya zama ya goge laifin da nake da shi na kisan da na yi ma wancan hamza bin abdul muttalib to kaga almuhim wa shi ai yara zana cewa in ya musulunta Allah zai karba ko ba zai karba ba amma Allah ya ce masa a gaya ma wa shi cewa duk wani zunubi komi yawan shi Allah na yafewa Allah yana gafarta zunubi duk yawansa duk yawansa abinda ake bukata shine kar mutum ya je gaba ga Allah yana shirka Allah yana gafarta komai ko da mutum ya mutu da shi Allah ya so ya gafarta masa amma banda shirka banda shirka hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce ya kai ɗan adam inda zunubanka za su kai fan taɓa sama zunubanka su cika duniya har su taɓo sama in ka zo mun ba shirka ni ma zan zo ma da cikin duniya na gafara saboda haka Allah mai gafara ne mai jinkai a wani wajen ya ce wa inni la ghaffaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada Allah ya ce duk wanda ya tuba yayi imani yayi aiki na gari sannan kuma ya kama hanyar shiriya Allah ya ce ni mai gafara ne don gafarta masa in yafe masa daga jama'a duk yadda zunubi ya kai zunubi yayi yawa to abin da ake bukata shine tuba da komawa zuwa ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah azza wa jalla yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir Allah na karban tuban bawa matukar bai kai gargara ba lokacin da mutuwa ta zo masa to matukar bai kai wannan lokacin ba in ya tuba Allah zai gafarta masa Allah ka gafarta mana da haka Allah ya ce wa anibu ila rabbikum Allah ya ce ku dawo zuwa ga ubangijinku ta hanyar tuba da kuma ayyuka na gari wa aslimu lahu ku mika masa wuya min qabli an ya'tiyakumul azab tun gabanin azaba bata zakke muku ba thumma la tunsarun sannan ku rasa wanda zai taimake ku ba wanda zai taimake ku Allah ya tashi azabtar da ku wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum Allah ya ce ku bi mafi kyawun abinda aka saukar muku daga wajen ubangijinku shine alkur'ani da sunna ku yi biyayya ma alkur'ani ku yi biyayya ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min qabli an ya'tiyakum al'azabu baghtatan tun gabanin azaba bata zo muku ba aune ba wa antum la tashurun ba tare da kuna sani ba ku dawo ku bi Allah tun kafin Allah ya turo muku azaba ba zato ba tsammani Allah ya ce an taqula nafsun kun ga abin da Allah yake ce muku na kutuba ku koma zuwa gare shi nan Allah fa yana faɗa muku haka ne an ta kula nafsu saboda gudun aili Allah ta kula nafsu Allah ta kula nafsu abinda ake nufi da an ta kula nafsun shine ai if'alu zalika ku aikata haka fa hadira an ta kula nafsun min shiddatin nadami yawmal qiyama saboda kan rai ta zo saboda tsananin nadama na ran tashin alkiyama tana cewa ya hasrata ayya nadimaha tana cewa ya nadama ta ya asara ta ya nadama ta ya hasrata alama farraftu fi jambillah tana cewa ya nadama ta a bisa ga abin da na yi sakaci da shi game da sha'anin addinin Allah na yi sakaci game da addinin Allah na yi nadama da ban yi sakaci game da addinin Allah ba ya hasrata alama farraftu fi jambillah wa in kuntu lamina sakhirin tana cewa a da a baya a duniya na kasance ina daga cikin masu yin iskili game da ayoyin Allah ina daga cikin masu yin iskili game da addinin Allah an ce na yi imani ban yi imani ba an ce na yi kaza ban yi ba an ce in bari ban bari ba tana da dama Allah ya ce to karfa mutum ya bari sai ya je gaban Allah yana ce na yi nadama ina ma da na tuba tun a duniya to shine Allah yake gaya mana tun a duniya kowa ya tuba ya koma zuwa ga Allah aw ta kula law anna Allah hadani ko kuma mutum ya je gaban Allah yana cewa law anna Allah hadani inda Allah ya shiryar da ni la kuntu minal muttaqin da na zama cikin masu tsoron Allah kar mutum ya je gaban Allah ya ce da Allah ya shiryar da ni da ni ma ina cikin almuttaquna wanda suke cikin fi jannatin wa uyun da ni ma yanzu haka ina cikin aljanna Allah ne bai shirye da ni ba wannan kasan yana daga cikin abinda mutane suke yi na sakaci da izgili game da addinin Allah in duk wani abu ne na rayuwa na Allah kakai da talauci zai iya kokarin sa yi faɗi tashi wajen ganin ya yaki talauci amma ya zo ga batun addinin Allah sai ce maka Allah ya riga ya tsara ma kowa makomansa dan wuta dan wuta ne dan aljanna dan aljanna ne saboda haka shi wannan kaddara ce ai kai ma Allah ne ya shirya da kai kake ganin ka mutumin kirki kai ma da Allah ya so da yanzu kai ma shaye shaye kake yi wai shi aka ne wai Allah ne ya kaddara masa shi ya rayu a dan iska Allah ne ya kaddara masa ya rayu a barawo Allah ne ya kaddara masa ya rayu a mahaici wai Allah ne ya kaddara masa haka malam mai alari kuma ya ce wala yahillu lahu an yu'akhkhira tauba bayi dacewa a gare shi ya jinkilta tuba ya kiya tuba wala ya kula hatta ya hadini Allah kar kuma ya dinga cewa zan yi ta yi har sai Allah ya shirye ni kar ya ce yana jira ya ce fa innahu min alamati shiqawati wal khizlani wa tamsil basira domin wannan alama ce ta tabewa da rashin rabo da kuma shafewan basira mutum ya ce ya kama hanyar wuta wai har sai Allah ya shirye shi ai Allah ne ya kaddara masa ya rayu a haka amma fa kullun yana faɗi tashi ya je kasuwa ya dawo ya je ofis ya dawo ya je can ya dawo dan me dan ya yi talauci ai da sai ya zauna a gida ya ce in Allah ya ga dama zai rayu a talaka in Allah ya so zan yi kuɗi ko ban je ofis ba ko ban yi aiki ba ko ban yi sana'a ba in Allah ya so zan yi kuɗi me yasa bai da bai zauna sai batun addini ya kama hanyar wuta wani kuma ya ce wai yana jiran sai an masa addu'a tukunna kafin ya bari sai an mai addu'a tukunna na'am in ka kana mummunan aiki ka ce jama'a su taya ka da addu'a Allah ya shige ka wannan abu ne da kyau amma ka samu ranka cewa sai an maka addu'a kafin ka bari wannan kana yaudaran kanka ne wannan kana yaudaran kanka ne wato na'am in kana so ka tuba daga mummunan aiki ba ci da zafi ake yi ba dole sai ka hada da addu'a amma wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana sai Allah ya ga kana yi da gaske da gaske kake son ka tuba sai kuma ya shirye da kai amma kana so ka tuba ka bar abu amma duk hanyar da za ta haɗa ka ga wannan abun kana bin wannan hanyar kuma ka ce kana son Allah ya shirye ka ta ina ai ba zai yi ba ta ka Allah ya ce auta kula lau anna Allah hadani la kuntu minal muttaqin ka ce ai da Allah ya shirye da ni da na yi sallah da na bar kaza da na yi kaza auta kula ko kuma ta dinga cewa hina taral azab a lokacin da mutum ya ga azaba ya dinga cewa lau annali karratan ina ma a ce ina da daman da zan koma duniya ina ma a ce zan iya dawowa in koma duniya a bani dama in na koma duniya fa akuna minal muhsinin zan zama cikin masu kyautatawa ina ma a ce in dawo wannan yana daga cikin nadama da kafirai za su yi ta yi a gaban Allah a ran tashin alkiyama da mujirmai da kafirai Allah ya ce walau tara iz wuqifu 'ala an-nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin Allah ta'ala yake faɗi a suratul an'am yace inda zaka ga lokacin da aka tsaye da su a bakin wuta zaka ji suna cewa ya kai tonmu ya nadaman mu ina ma a dawo da mu duniya idan muka dawo ba za mu karyata ayoyin Allah ba kuma za mu zama cikin masu imani mumine za mu gyara Allah ya ce bal badalahu ma kanu yukhfuna min qabl Allah ya ce abin da ya faru shine abin da suka kasance suna boyewa a baya shine ya bayyana a gare su abin da ake musu wa'azi yau gashi ya bayyana Allah ya ce amma walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun Allah ya ce ko da a ce an dawo da su duniya Allah ya ce abin nan dai da aka hana su za su ci gaba ƙarya suke yi ko da an dawo da su kawai zai ga wannan lahiran da aka je aka dawo mafarki ne yayi ko menene dogon bacci ne ko menene bari ko ya dora daga inda ya tsaya to kaga babu daman dawowa a suratul sajda yace walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun Allah yace inda zaka ga walau tara da zaka gani idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim lokacin da mujrimai suka kaskantar da kansu a gaba ga ubangijinsu suka wulakanta suka tozalta zaka ji suna cewa rabbana ya ubangijinmu abu sallah abinda ake gaya mana nan gashi mun gani wa sami'na kuma mun ji Allah mun ji mun gani Allah muna roƙonka alfarma farji'ina kamar da mu duniya ka taimaka mana na amal salihan in muka dawo duniya za mu aikata nagari aiki nagari ina muqinun muna yanzu mun samu yaƙini cewa akwai wuta akwai aljanna yanzu in mun dawo za mu yi aikin aljanna ba za mu yi aikin yan wuta ba amma ba za a ba su dama ba wani kuma lokacin mutuwarsa lokacin zai fara da dama Allah ya ce hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un sai mutuwa ta zo ma ɗayan su sai kaji ya ce Allah a taimaka a maida ni duniya la'alli a'malu salihan fi ma taraktu Allah a taimake ni in na koma duniyan nan abinda na bari na ayyuka alheri ban yi ba yanzu zan yi Allah ya ce kalla ina innaha kalimatun wa qailuha wannan magana ce kawai yake faɗi amma ba za ba a saurare shi ba ba wanda zai saurare shi walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha Allah ya kiyaye da haka Allah sai ce bala qad ja'atka ayati wayannan abubuwan da ka faɗa din duka ba haka suke ba ce wanda kai inda Allah ya ga dama da ya shirye da kai ko kuma mai da kai duniya ka gyara Allah ne ce bala ai laysal amru kama za'amta min tamannil hidaya al'amarin yadda karaya ba haka yake ba na cewa da ma Allah ya shiryar da kai ba haka al'amarin yake ba qad ja'atka ayati ai in baka manta ba a duniya ayoyi na sun zo maka an yi ta maka wa'azi fakazzabta biha ka ƙaryata ayoyi na wastakbarta kai girman kai ka kika bi ayoyi na wa kunta minal kafirin ka zama cikin kafirai wa yawmal qiyamati Allah ya ce a ran tashin alkiyama taron ladina kazabu alallahi za ka ga waɗanda suka yi ƙarya ma Allah suka ƙirƙiri ƙarya suka jingina ma Allah za ka gan su wujuhuhum muswadda za ka gan su fuskokinsu sun yi baƙaƙi za ka sun tashi da baƙaƙin fuskoki waɗanda suka yi ma Allah ƙarya ta hanyar jingina masa abokin tarayya ko ta hanyar jingina masa ɗa ko kuma ta hanyar faɗin abin da Allah bai faɗi ba su ce Allah ya ce wanda shi ne abin da muka fara da shi a bana a farkon ayan da muka fara karantawa faman aulam mimman kazaba ala Allah wa kazaba bisidiki iz ja'a da haka Allah ya ce duk waɗanda suka yi ma Allah ƙarya dan tashin alkiyama za ga su da baƙaƙen fuskoki fuskokinsu baƙaƙe za su tashi da sunan tashin alkiyama saboda haka duk wanda yake jingina ma Allah ƙarya ya ce Allah ya ce bayan Allah bai ce ba ya kirkiro wani abu na ibada ya jingina ma Allah to zai tashi da bakin fuska don tashin kiyama Allah ya ce alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin shin ba wutar jahannama bace makoma ga kafirai masu girman kai lil mutakabbirin waɗanda suka zama masu girman kai makomansu ba ita ce jahannama ba amsa ita ce bala haka ne makomarsu ita ce wutan jahannama duk mai girman kai makomarsa wutan jahannama ce wa yunajjillahu alladhina taqaw bi mafazatihim Allah zai tseratar da waɗanda suka ji tsoronsa bi mafazatihim za su sama babban rabo shine bi idkhalihim makana fawzihim wa huwa aljanna Allah zai shigar da su inda suka dace da shi inda za su dace shine gidan aljanna waɗanda suka ji tsoron Allah tun a duniya suka kiyaye dokokin Allah Allah zai tseratar da su za su samu babban rabo la yamassuhumus su mummunan abu ba zai shafe su barin tashin alkiyama Allah ba zai musu azaba ba wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba Allah zai yafe musu ba zai musu azaba ba duk abin da suka zo da shi na laifuffuka Allah zai gafarta musu wala hum yahzanun ba kuma za su yi bakin ciki ba Allahu khaliq kulli shay'in ka karanta wajen to bismillah الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل Mm.
له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون
Mm.
قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين
Mm.
بل الله فاعبد وكن من الشاكرين Allah subhanahu wa ta'ala sai ce Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil lahu maqalidus samawati wal ard والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين الله يتي الله خالق كل شيء الله شيني وندي حليتي دكان كومي komai halittar Allah ne duk wani abun da ka gani a duniya bayi da mahalicci in ba Allah ba Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah madaukakin sarki shine wanda yake wakili mai lura mai kula da dukkan komai ma'ana komai na rayuwar mutum Allah subhanahu wata'ala shine yake jujjuya shi a bisa irin tsarin da ya ga dama shine Allah ya ce wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shine hafizun a dukkan komai Allah shine mai lura da dukkan komai shi ya halicci komai kuma shine mai kula da kowa shine mai kula da komai shine mai jujjuya rayuwar kowa da kowa rayuwar kowa tana hannun Allah ne da rayuwar mutum da mutuwarsa da arzikinsa da rashin da rashinsa da lafiyansa da rashin lafiyansa da komai nashi duka yana hannun Allah ne wa in min shay'in illa indana khaza'inu wa ma nunzilu illa biqadarin ma'lum Allah yake faɗi a suratul hijir ya ce babu wani abu a duniya face taskokinsa yana hannunmu komai taskan arziki na kowa da komai yana hannun Allah ne shi ne Allahu khaliqu kulli shay Allah shi ya halicci kowa shi ya halicci komai wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shi ne mai lura da dukkan komai shi ne mai jujjuya al'amuran kowa da komai a lokacin a- a a bisa irin yadda ya ga dama lahu maqalidus samawati wal ard makullai na arziki da alkhairai da suke sama da ƙasa duka na Allah ne duka suna hannun Allah ne lahu maqalidus samawati wal ard ay lahu mafatihu khazainil khairat fis samawati wal ard makullai na taskokin arziki da alkhairai a sama da ƙasa duka suna hannun Allah ne yamna'uha man yasha wa yamna'uha man yasha Allah yana bayar da arziki ma wanda ya ga dama ya kuma hana wanda ya ga dama saboda mukullan arziki duka suna hannunsa ne duka suna hannunsa ne rahamar tana wajen Allah ne makullin na gun Allah ne saboda haka ya buɗe ma wanda ya ga dama ya kuntata ma wanda ya ga dama shine ayar da muka karanta jiya awalam yarau anna allaha yabsutur rizqa awalam ya'lamu anna allaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah shi ke shimfida arziki ma wanda ya ga dama da kuma kuntata arzikin wanda ya ga dama wannan duka ganin daman Allah ne duka wannan ganin daman Allah ne wayon mutum da basiransa da kwarewarsa da iyawarsa ba ta sa ya samu abin da Allah bai rubuta masa ba in kuma Allah ya rubuta ma wani cewa za ka samu kaza to ba wanda ya isa ya rike ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmati fala mumsika laha wama yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-azizul hakim duk abinda Allah ya bude ma mutane na rahama don su samu ba wanda ya isa ya kare abinda kuma Allah ya rike ba wanda ya isa ya sake shi wannan ita ce aqidar musulmi to shi yasa Allah ya ce lahu maqalidus samawati wal ardh makullai na taskokin arziki sama da ƙasa suna hannun Allah ne ya ba mu wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama shi yasa da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wasu sai suka ce laula nuzila hadha alquran ala rajuli min alqaryatayn azim suka ce wai me yasa da Allah ya tashi saukar da wannan alqur'ani ba a dubi wani mutum babba cikin wa'annan garuruwa guda biyu ko maka ko tsayi aka aiko shi ba sai aka samu wani maraya aka ce shine manzo sai Allah ya ce a ahum yaqsimuna rahmat rabbik hato su ne suke raba rahmar ubangijinka su suka fi Allah sanin wa ya kamata ya ba ma wahayi ahum yaqsimuna rahmat rabbik sai Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya Allah ya ce mu ne muka kasafta musu muka yi musu kasafin abin da rayuwarsu zai tsayu a kai a duniya mu muka raba wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat mu muka daga sashe akan sashe muka daga darajar wani akan wani li yattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya saboda sashi ya riki sashi a matsayin abin isgili Allah ne ya ga dama ya daga wani ya yi kasa da wani ya ba mu wani ya hana wani shi sa ya tambaya masu hasada ya ce a wuri ya kusa muna rahmatar rabbi ku ne masu raba ramar Allah da kuke ji maranku cewa ba wani ne ya dace ba kai ka fi sanin inda Allah ya kamata ya ajiye arzikinsa kaga sai ce lahu maqalidus samawati wal ard sai ce wallazina kafaru bi ayatillah waɗanda suka kafulce ma ayoyin Allah ulaika humul khasirun to yana su ne asararsu sun tafka asara na ƙarshe da suka kafulce ma ayoyin Allah su ne asararru taɓaɓɓu sai Allah ya ce kul ka ce da su ya Muhammad ka ce da su ya Rasulallah a faghairallahi ta'amuruni a abudu ayyuhal jahilu ka tambaye su ka ce da su ya ku jahilai yanzu kuna umurta na ne in bauta ma wani Allah yanzu kira na kuke yi zuwa ga in zo in bauta ma wani ba Allah ba ya ku dandazon jahilai shi ba abin da zai kai mutum ya bauta ma wani wanda ba Allah ba in ba jahilci ba ko ma ya kira zuwa ga a bauta ma wani wanda ba Allah ba wannan jahilci jahilci na ƙarshe kenan kul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilu daka Allah yana nuna mana cewa ba a bauta ma wani in ba Allah ba duk wanda ya bauta ma wani wanda ba Allah ba kuma ya jahilci Allah ya yi aikin jahilci domin shirka ita ce mafi girman zalunci kamar yadda muka yi bayani a jiya mafi girman zalunci kenan domin duk wanda ya bauta ma wani Allah ɗayan biyu ya yi kuma duka zalunci zalunci kuma dama shine ka ajiye abu a inda ba nan ne mahallinsa ba saboda ka in mutum ya bauta ma wani Allah to ya yi ɗayan biyu ne ko dai ya sauko da Allah daga matsayinsa mafi daraja mafi kololuwa ya yi ƙasa da shi zuwa ga matsayin bawa kaskantacce kaga ya yi zalunci ko kuma ya ɗauki bawa kaskantacce ya yi sama da shi ya kai shi zuwa ga matsayin Allah mafi ɗaukaka wannan dai shi ma zalunci ne zalunci ne shi ma wannan saboda haka shirka zalunci ne da haka sai Allah ya ce walaƙadu uhiya ilaika Allah ya ce haƙiƙa tabbas mun yi wahayi zuwa gare ka wa ilal ladina min qablika Allah ya ce ma annabi nayi wahayi zuwa gare ka da kuma annabawan da suka gabace ka la in ashrakta idan har kai shirka la yahbatanna amaluka duka ayyukanka za su lalace su baci wala takunanna min al khasirin sannan kuma zaka zama cikin tababbu asararru in har kai shirka ma Allah Allah ya ce ma annabi ga wahayi nan zuwa gare ka wanda kuma nayi wannan wahayin zuwa ga annabawan da suka gabace ka jama'a Allah ya san annabi ba zai shirka ba shi sa wasu malamai suka ce wannan ta'un din ta'ul mukhataba din tana ishara ne zuwa ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai la in ashraktum ake nufi in kuka yi shirka ko al'ummar annabi la yahbabanna a'malukum duka ayyukanku za su rushe wala takununna minal khasirin za ku zama za kuma ku zama cikin asararru saboda kun yi shirka to tana iya yiwa kuma ya zama an yi taujihin mukhataban ne zuwa ga manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama amma a bisa babin a tsoratar da al'ummarsa ayi abin da bahaushe ke cewa a tauna tsakuwa don a ba a yatsu kaga in an ce ma annabi in kai shirka za a rusa ayyukanka kuma za ka zama cikin asararru to ina kuma ga wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wanda kuma irin wannan wahayi Allah ya yi masauran annabawa Allah a suratul an'am ya jero annabawa goma sha takwas ya ce in suka yi shirka ma Allah sai ya ɓata duka ayyukansu Allah ta'ala yana cewa wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi annabi ibrahim kenan na farko نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ست وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين النبوة قوم شاتقوس أتشكيزوا حد أولو الأزم من الرسل أما باين الله يا جماعة a ƙarshen ayoyinsa ya ce walau ashiraku la habita anhum ma kanu ya'malu kun ga duk darajar waɗannan annabawa wallahi da sun yi ma Allah shirka da ya bata duka ayyukansu duk ayyukansu da ya lalace saboda haka Allah ya ce ma annabi karkan shirka shi yasa a wani wajen ya ce masa wala takunanna minal mushrikin karka zama cikin mushrikai karka zama cikin mushrikai karka zama cikin mushrikai a wani wajen a surat yunus ya ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin Allah ya ce ma annabi kar ka kira wani koma bayan Allah wanda ba zai amfanar da kai ba kuma ba zai cutar da kai ba in har ka yaka to ka zama cikin azzalumai azzalumai kuma kamar yadda muka yi ta bayani tun jiya sune ainihin azzalumai sune kafirai mushrikai da haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama balillahi fa'bud Allah ya ce karka bauta ma kowa ka bauta ma Allah shi kadai wa kun minash shakirin ka zama cikin masu godiya ga Allah madaukakin sarki karka zama cikin masu yin shirka ga Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya samu dace zamu tsaya kan wannan aya ta 66 da Allah ya kai mu gobe sai mu tashi kan aya ta 67 abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kusa kure Allah ya fi mana Allah ya sanya alkhairi da albarka cikin rayuwarmu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya sa albarka cikin rayuwarmu a za mu ga cewa za kawo mana sabon alaramma wanda ya yi karatu tare da mu saboda a malam isa da ke da muke karatu tare da shi wani uzuri ya sa bai sama zuwa ba da haka muka ɗauko ɗaya daga cikin ɗalibanmu na makaranta a alaramma yakub ibrahim yakub ya zo ya rike masa wannan kujerar na jambo shi yasa za ku ga balaji ba ma jefa shi lungu can da can saboda yanzu ne yake kan dosan hizo 40 a haddai shi sannan kuma bai saba da jan bakin ba ba mamaki za ku ga yana tsoro da yawa da yawa hakan nan Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara mishi albarka sannan kuma ina neman yan uwa sanya ni cikin addu'a saboda bana jin daɗin jikina sosai kusan za mu lura cewa karatun ci da karfi kawai nake yi in ba na wage murya na sosai ba muryan ba zai fita ba saboda haka ina bukatar yan uwa sanya ni cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya mana albarka ya kara mu rayuwar mu albarka ya biya mana bukatun mu na alkhairi wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته